ne ragibin shi yana kwaɗayi bi musulma ragibtu fi min amrihi ma yana kwaɗayin lamarinsa fanda lagu suna tafiya ta dabanu ma kana ma hum min tilka hadiyati ila maryama duk wannan kayan da suka dauko suka bada hadiya ga maryam wa radu an yarju ila al-maliki za su koma gurin sarki liyulimuhu bi makani isa su je a masa je annabi isa yana guri kaza falaqiyahum malakum sai sarkin ya gaba da bakala ya ce la tarjiu ilai kar ku juyo gare shi malaika ya same shi ya ce kar ku juyo wala ta'lamu kar ku sanar da hidi makanihi ga gunsa fa innahu inna ma arada bi zalika yana nabin da ya qatulu dan ya kashe shi ne fansara ko suka juya bi dariqin akaran ta wani tabarkin daban wa qala mujahid yace qala maryamu alaiha salam maryamu tace kunta idza kallautu ana wa isa in dai ya zama ba mutane daga maryamu sai annabi isa haddan zane wa da su bibiransa suke yi kurin inda ba kowa annabi isa yana mahaifiyarsa fira shi ma mahaifiyarsa yana fira in mutane sun zo ne zai daina amma dai daga hi sai mahaifiyarsa firansa kuke suke su biyu fa za shagala ne an rushe idan wani abu ya shagaltar da ni in ji maryamu sabba abi badani in yana ciki na ma sai dinga tazbihi wa na asba wani ina jin sa qalu suka ce wa kana mauludu isa alaihi salam ba da mara'is ne wa arba'ina sanatan bayan shuɗewar mallakan wannan sarkin ne da mulkinsa wanda ake kiransa da agustus agustus wa kamsa miyata kuma da ya kara ɗari biyar mara da ya fi jamin mulki daga mulkin ashgalin ashgalin malukar da wayafin sarkin wannan ɓangarorin wa kana mumlikatun wannan masarauta ne lima luke da wayafi na sarakunan wannan ɓangarori wa riyasata da shugabancinsu kuma suna yi ne bisham assyria damascus wana wayya da nahiyoyinsu li kaisara malikun rum ta bangaren kaisara sarkin rumawa wal maliku da sarki alaiha gare ta min kila min kibala kaisara ta bangaren kaisara sarkin su sunansa hiru hirudus wakila ismu sunansa haradus zakara ruju'u maryama bi isa alaihi salam ba da maulidihi ila qaumiha za ku ji labarin bayan maryama ta haifa annabi isa za ta dauka ta kawo shi gurin mutanensa قال الكسائي ما الكسائي في رجوع مريم يوا ثم قامت مريم بعد الولادة مريم bayan ta haihu ta tashi wa malat Isa ta dawo annabi Isa ala sadr ya kirjin hada ahira bihi ala bani Isra'ila ta dauko ga ta kawo gun bani Isra'ila wa zakariya baina annabi zakariya yana tsakanin su wa qala sa'alabu malam sa'alabu ya fada qala kalbi da malam kalbi suka ce ita mana yusufa maryamu yusufa abu ne yaquban ne jari shine yake dauke da maryamu wa isa ila gar da nabi isa ya zuwa ga wannan kogo fa ada kala bi 40 ne da suka yi ga kwanan sa 40 ne summa ta'ala maryamu min sai maryamu ta daukaka min yuqasiya min nifasiya daga haihuwanta summa ja bihi ma yazuba kullama fa kallama isa fi dari annabi isa yake magana a hanya faƙala ya ce ya amma ya mahaifiya ta abshiri ina miki albishir fa inni abdullahi ni bawan Allah ne wa masihu kuma almasihu qala Allah ta'ala shine Allah yake fa atat bihi qaumaha ta'milu ta zo gunin mutanen da tana dauke da shi falamma nazaru ilaiha yayin da mutanen nan suka kalli annabi Isa ba kawo da suka kalli Maryama sai kuka qalu suka ce ya Maryamu laqad jiyata shay'an fariya kin zo da wani abu fa abin kifa fariya azima mai girma faziya mai tada hankali la yurahu minki wanda ba taba sani a gunki ba wala min ali baiti ko amma abota danginki wa kanu ahla baiti salihin domin ita maryamu tana daga dangin mutanen kirki suka ce ya hukata haruna ya ke yarwar haruna waqti libabi sababi qawlihim laha ne yasa suka ce mata ya hukata haruna qala laka sa'i malan kasai yace na da harun an kira da haruna wa kana aka habi ummiya wani malaman suka ce dan uwanta ne li ummanta wa min ahbari bani isra'ila yana daga manyan malaman bani isra'ila wa ubadi masu ibada wa qala la yace ma kana abokin rausoi baban ki baban mu nan mutum bane wa ma kana tun miki bagiya amma da yake kuma ba ta abin da Allah baya so faman aina lake hadal walad ina kika samu wannan da malam salibi da malam kadda da suka ce kana haruna rajulan salihan haruna da muke magana mutumin kirki ne min atiqai bani isra'ila yana daga masu tsoron Allah kabilan bani isra'ilawa walaysa haruna aka musa ba ana nabin haruna dan wan annabi musa bane wa qala wahabu malam wahabu yace kana haruna wasu malaman suka ce harunan nan min absaqi bani isra'ila wa azharahum fasada yana daga cikin wanda suke fasuci daga bani isra'ila an bayyana su da barna fa shabbahuwa bihi wasu malaman suka ce ya hukata haruna ku gane maganganun fa in wancan haruna ne mai ibada to saboda ibadan da wasu malaman suka ce haruna nan ba mai ibada bane wani ne wanda ya fi kowa fasuci mai aikin barna to su suna ganin an ɗauko ɗan nan kamar ba uba sai ka kwatanta wancan da wannan sai ka kawo fassara biyu in ka kawo wancan kuma sai ka kawo wannan saboda sabanin malaman hadisi fa ashara tilay sai ta yi nuni zuwa ga annabi mu isan kallama hu ta yi musu magana qalu suka ce kai ba duka limu man kana girma hadi ya za a yi magana da mu wanda yake gunya sabiyan yaro karen wara rabu bi aidihim ala jibahi sai suka daura hannunsa a gohinsa ta ajiban saboda mamaki fatanahana isa nan isa sai dauki hannunsa ya mirge shi wa qala sai ce inni abdullahi in ji annabi isa ce ni dai bawa ne na Allah aje ne likitaba ina zo muku da littafi waje alani na biya Allah ya sanya ni ina annabi waje alani mubaraka ne na makunut duk inda ya kasance mai yawan albarka ne wa awsani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati yace mai nuna nagarta ne ga mahaifiyata walam yaj'alni jabaran shaqiya yace Allah bai sanya ni jabbaran ko shaqiyan ba wa salamun alayya yawma wulid wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya abin da ya gaya musu kenan qalu suka ce falan ma sami'a zalika yayin da suka ji wannan ahbaru bani isra'ila manya manyan malaman bani isra'ilawa alimu suka gane annahu la abba lahu lalle ba shi da uba wa anna la ta'ala khalaqahu kama khalaqa adam haƙiƙa Allah ne halicce kamar yadda halicce annabi adam faƙalar zakariya wa sai annabi zakariya ya ce alhamdulillah ce kai mun gode wa Allah allazi bara'ana sarkin da ya kubutar da mu bi qauli isa ga faɗan annabi isa min fusaqu bani isra'ila daga fasikan bani isra'ilawa qalu suka ce summa lam yatakallam isa ba'du bayan nan annabi isa bai ƙara magana ba ta kana bi manzilati ghairihi min as-sibyan sai da ya kai matsayin saura daga cikin yara inda suke magana wa ila ghaira haza wallahu alam sai kuma za a ambata mu kuruji isa alaihi salam ila misra wanda dalili yasa annabi isa ya fita zuwa ga misra yanzu ana magana ne a falastin to yanzu annabi isa ya dawo zuwa misra wa ma zahara lahu min al mu'jizat da abin da ya bayyana na dangane da mu'jizozi fi masiriya a bulaguran sa zuwa kairo ne egypt wa muddatu maqamihi muddan zaman sa a misra ila an ada kuma har ya dawo zuwa falastin din قال الله تعالى الله مدوكين سرجي وجعلنا ابن مريم ذاك جامل
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين الله جو وجعلنا ابن مريم من سنة أننا مريم وأمه دما يبيس آية Allah ya mun sanya saya amma ayan dai duk guda ɗaya an haife shi ba uba ita kuma ta haihu ba miji shikenan wa awaina huma Allah ya ce mun taro su ilar rabawa izuwa ga rare za ta kararan mabociyar tabbata wa ma'inin da ruwan yake to misira ne iktilafal ulama wa malamai suna sabani sai raba wata dan faqala abdullahi ibn salam abdullahi dan salam yace in dai rabawa ne shi addamshiki shine damascus wa qala abu hurairah abu hurairah yace a ba damshiki bane ramla ne birnin ramla yaje wa qala katada wa ka'ab ka tada da kabu suka ce rabuwa din nan hiya baitul muqaddas wa qala kabu kabu yace hiya qarbul ardi min as-sama wani gu ne wanda yake kusa da sama gaye kana kasa amma kana dab da sama wannan gurin shine rabawa wa qala abu zaid abu zaid yace a a hiya misra misra yake nufi da rabawa din wa qala rahawu yace buda malam rahawu yace birnin buda yake nufi shine daga damshaki wa qala abu aliya abu aliya ce aila ne birnin aila ita ce rabawa wa qala ba'da mufassirin shayin malaman tafsiri suka ji a qaryatun min qura misra wani alqarya ce daga alqaryin misra to samma wanda ake ambatan sa da sadamta wata sadamta baladan gari ne min biladi iqlimil qayyum daga can ni zan qayyuma ne ma rufatun mashahura wanda yake sananne wa qawluhu ta'ala amma badan Allah yace za ta qararin wa ma'inin al-ardhul mustawiya gurin akwai kasa madaidaici wal ma'ana al-ma'u zahir akwai ruwa wa kana sababu kuruji maryama dalilin da yasa maryamu ta fita ila misra zuwa ga misra ma kawul qasai abinda malam qasai ya kaito mana wa gairihi da wani min ahlin siyari daga malaman sira qalu suka ce wa balaga malukun hibrudus mulkin sarki hibrudus din ya kai kabar isa ya samu labarin annabi isa fahamma yayi niyya ne bi katali maryamu ibn azai kai maryamu din da danta shi yasa suka fita suka bar lardin fa kaba zakariya annabi zakariya yake jin tsoro wal mu'minuna da mu'mine alaihi ma gare su min alqatl kar akai su wa zalika ba da maulidi isa bi ayyamin qalailin wannan ko bayan haihuwan annabi isa da rane ku ne kadan ba mai yawa ba fa qala zakariya wa li maryama sai zakariya ya ga ya maryama yace inni akahu alayki ina ji tsoro a gare ki ba wa la yi niki da danki to wuta fa jama'a yake cewa za ta tsarerin wa ma'inin ayal arnu mustawa lardi ne wanda yake madaidaici wal ma'inu din ma zahiru mai ruwa bayyane wa kana sababu kuruji maryama ila masra ma kasahu da kasa'i wa gairi min ahli siyari qalu wa balaga mulku kibrus kabar isa sai wannan sarki ya ji labarin annabi isa fa hamma yayi mutu katalin maryama wa baniha fa gaba zakariyahu annaba zakariyawu ya ji tsoro wala muminuna da mumune alaihi ma ga su biyu min alqatali na dangane da kisa wa zalika wannan ba da mauludi isa bi ayyamin qala'il an haifa annabi isa da rane ku dan kadan fa qala zakariyawu li maryam zakariyawu ya gaya wa maryama inni akahu alayki ni ina jiya tsoro gare ki wa ala ibniki da danki min hadal maliki daga wannan sarki wa mara yusuf an-nijari aka umarci yusuf an-nijari an yankulwa ila arar misra ya dauke su ya kai su tallar da misra shine arar misra fa dahu ma atana sai aka ba su jaki waza wadahum a kara musu basarar yusuf baina ma na hawa misra ya dohi misra wa kana min al-mu'jizat allati zaharat kaga irin mu'jizozin da suka bayyana ala yadda Isa alaihi salam fi masiri ya tafiyarsa wa maqamuhu da zaman sa da Misra Misra annahu baina ma hum sa'iruna ila arab Misra suna tafiya can lardin Misra ra'a Yusuf nijari Yusuf nijari sai Allah ya nuna masa bi ba da tsariƙa ta barki a shahin ta barki asadin sai ga zaki fafa zai aminu ganin wannan zakin sai razana faƙala isa sai za ce ƙarraba ni ila al'asari ka kai ni kusa da wannan zakin wala ta tsabrahu an kama ku kar ku je kusa da shi ni ku bar ni je kusa da shi faƙarrabu wa kusanta da shi gudan zakin falan ma sara bai ne dai al'asar da nabi isa ya je tsaye a gaban wannan zaki ƙala isa ya ce ayyuhal wahashi ya kai daban daji ma wa uba ala ƙari a taɗargin mai ya tsaye da kai ne akan tsakiyar hanya faƙala sai zagin ya ce lisabrin ya marro alayya wani saniya ne ya fice ta gabana labudda limina ba mu kawa dole zan jira wannan saniya ƙala isa sai annabi isa ce haza saurin wannan saniyar da ya fice ta gabanka liƙaumin masaki ne na mutane ne fa masu ƙaramin ƙarfi laisa lahum siyawahu ba su da wani saniya idan ba wannan ba walakin sai dai in tsalik ila bariyatu kaza wa kaza zan baka shawara don Allah ka je zaki kaza da ka je jeji kaza da kaza fa innaka satara jamalan mayitan in ka je wannan jejin za ka ga wani raƙo mai matacce fa kulu ka ci wannan raƙumin ka bar wa masu ƙaramin ƙarfi wannan saniya wa taraka hadha sauru ka bar wannan saniyan ya sahabi ga masu ita fama da da suna kallo zakin ya shuɗe Allahul mai ya tafi can bangaren da annabi ya gaya masa na wannan jejin wa tarakahum ya bar wallahu alahu bi sawabi Allah shine mafi sani da katar sai wani mu'jizan daban na annabi Isa ala zuma zaru suna tafiya fara'au qauman sai suka ga mutane kada in jama'u sun taru bil qurbi min daral maliki kusa da gidan wani sarki min al maluki daga cikin sarakuna fa qala lahum isa annabi isa ce ma wuquhum ha huna me tsaye da ku anan qalu suka ce amri aiwa sabiyu ya kai wannan yaro ka shude li sha'ani daga sha'anin ga qala yace atahibuna an akbarakum kuna so ne na baku labari biyu ubi mu dalilin tsayuwar ku a nan gurin qalu suka ce na'am sai gaya musu qala yace innakum turiduna kuna nufi ne dukulu hadhihi dari za ku zo wannan gidan idza janna layla yayin da dare da hunta fa ka zo na malu hadal maliki za ku rike dukiyar wannan sarkin fala ta ba'alu to in dai wannan ne a zuciyanku kar ku aikata fa inna kun ga wannan sarkin mu'minin mu'mini ne wadallahu ya ce bari nusar da kowa na kan ganga wani tafka nan da aka ɓoye a bayan ƙasa wanda ba zaka cikinsa kuma da suka ce inda wuka na liƙaunin matu wannan tafkan da zan nuna muku na mutane ne da suka mutu fasaru ulayika ilai wayannan mutane suka tafi nan wakata samu minhu malan aziman suka raba dukiya babba mu'jizatul akarun sai wani mu'jiza da ya bayyana ga annabi isa qala ya sun masaru tana dai tafiya a ta daga lokaryata suka yi ga wata alƙarya amiratun wanda alƙaryar nan an raya ta wa qari jama'an nasu ala babi malikiya mutane suna zaune a kofar sarkin wa ma hum tare da su samun ga gunki min hajaran na dudi wa hum yaba kona suna kuka wa yajiduna lidhalika salam suna sujada ga wannan gunkin fa qala isa annabi isa ce ma sha'anukum me sha'anunku ne ai wal qawm ya ku mutane faƙaru suka ce ina imratu hadal maliki abin da ya zauna da mu nan kaga matar wannan sarki qad usira alaiha warul waladi haihuwan ɗa ne ya gagare ta wa qad amara lil malaku hina sarki wa marce mu yanzu an nazira li hada wanki sajada ga wannan gunki wa naqaluhum roƙe an yi kafifa ana ko gunkin ya rage mata naƙuda ma hiya bihi na abin da take ji qala isa annabi isa ce izhabu ila maliki ku je gun sarki wa ƙuru da hukuje da ya lawara to ya da zan ɗora hannuna ala baɗani a cikin matarsa ya kare jirwale da ajilan yanzu yaron zai fito da gaggawa fa aka baro maluku aka je aka ba a sarkin labari fa ƙala ya ce ituni bihi ku je ku zo min da wannan mutum fa da kansu maryamu isa aka yi da annabi isa da maryamu alal malaki gun wannan sarki fa ajiba min nudiki in yayi magana sai sarkin yana mamaki wasu wasu girin gahi yana yaro karami wa da gara alal marati aka shiga da annabi isa gun wannan matar fa qala isa annabi isa ya ce in aka bar duki bi ma bi badaniha yanzu idan na baki labari bi ma bi badaniha ga abin da ke cikin ta wa karaja kuma ya fita kama a kulu kamar yadda na faɗa a tumi bi rabbil ladhi khalaqani min ruhi ka ba da gaskiya ga sarkin da ya halicce ni qala na'am sarkin yace kwarai qala isa yace bi badaniha gulam wannan matar taka a cikinta akwai ɗa yaro ne ɗan abin da yake cikinta yaro ne alakar dihi kalu a kundukukinsa kuma akwai tabo a suwadin za a ga bakin tabo wa la zahari hishamatu a bayansa kuma akwai tabo har ila yau bai ra fari na bayansa farin tabo ne na kundukukinsa bakin tabo ne abin da ya gaya masu mawara ya do ya dora hannunsa ala badala mara daga cikin wannan matar wa qala sai annabi isa ya ce ya aiwa janinu ya kai karamin jinjiri billazi kalaqal kalaqa saboda darajar sarkin da ya halitta halitta wa asbaga alaihi fi'ata rizqa yalwata ya rina mafi yalwan arzikinsa a kurji ka fita fakar da walada sai yaron ya fita alama wa sabahu isa da ya fito a kundukukinsa ga bakin tabo a bayansa ga farin tabo fa hammal maliku saura kaɗan sarkin ya bada gaskiya فقال وزراؤه sai waziran suka ce inna hadal maratu sai ai suka dangana ai matan nan da danta ai sihiri suka ma wa hadal tabi misluha wa qad darruhu ma min baitul maqdis aka ce ku kore su su bar nan su je baitul maqdis wa lam yazalu bi yahtaru duhu alal imani kar ku guye sai sun bar ban gaskiya nan da nan sarkin ya za kore maryamu a kore annabi isa to daga nan fa sallallahu ta'ala alal maliki wa qaumi sa ya tafi Allah ya ko jibrilu ya zo yadda ka tsawa ga wannan sarkin da mutanensa fa alakum gaba ɗaya mutanen suka mutu summa mala yusuf bihima yusufan nijari dan yaquban nijari daga nan ya shude da zuwa ta da kalu misra har suka ga birnin cairo hine egypt wa nazalan maryamu dara hidqan sai maryamu ta sauka a gidan dihqan hunaka a wannan guri walam yakun laha ma ya'ish minhu babu abin da za a samu su ci abinci illa da gazala sai dai sun kada gare fakana ta gazala katan tana kada gare irin na santola wasu da su bil ajrati li ahli misra in dai mutanen misra sai su biya ta wa yuzuwa ya da dai ko yuzuwa sai je itace wa idila hadabu yana sai da itace muddatan mudda laysa lahum rizqun illa min zalika ba za su samu abin da za su samu abinci ba sai daga wannan mu'jizatul ukra sai wani mu'jizan daban ga annabi Isa alaihi salatu wassalam qala zulabatu malan sa'alabi ya ga ya mana qala wahab malan wahab dan mambahu ya faɗa kana wani ayatin ra'an nas farkon aya da mutane suka fara gani min isa daga annabi isa alaihi salam anna umuhu kana nazilatu mahaifiyarsa ta sauka fi darihi dihiqan min ahli misra daga mutanen birnin misra anzala hadiya bihi wanda ya saukar da hi nan yusuf an-nijari ne shine zahaba biya ila misra yayin da ya tafi da su zuwa misra wa kana daruhu gidansa yawi ila al masakin miskinai suna zuwa gidan fazirka li dihiman malam sai wannan dihiman din da aka sauke an sauke sa annabi isa a gidan sai barawo yayi sata min kaza na dihi daga cikin taskansa falam ya tayi mul masakin bai tuhumu wannan miskinin ba fa azinta maryamu sai maryamu ta taban zuciya li masibati dihi kali ga wannan masibin da ya same sa a wannan guri falamma ra'ahu zun ummi yayin da annabi isa ya ga cewa mahaifiyarsa tana cikin taban zuciya bi masibati da masiba sahibu riyafatuwa ga ya an sauke su bakunta an yi sata a gidan faƙala na haifi ya amma ya mahaifiyata a ta hibbini an adallahu ala mali kina so ne nuna miki ala mali ga dukiyar ƙalan na amma yace ya bune ya ɗana ƙala yace ƙuli da huke ce da shi ya ji mawulil masaki ne dare duk maskinan da suke gidan a tara su guri ɗaya faƙalan maryamu zalika sai maryamu ta fada ga liddi hiƙani ga wannan mai gina fa jama'a da wani masaki na aka tara miskinan falamma ijta ma'u yayin da suka taru amma da ilar rajulaini minhum sai ya nemi wasu mazaje guda biyu duk miskinai sun taru sai ya nemi mutane guda biyu ahadu ma ɗaya mutumin ahama makaho ne wal akhar ɗaya mutumin muqidun gurdiji ne baya iya tashi fa hamala muqidu ala adigil a'ama sai gurjin annabi ya ce ku daura gurjin a wuyan makaho sai aka daura gurjin a wuyan makaho faqala yace kumbi ta yi dai faqala al'ama yace ana al'abu min zalika sai makaho yace gaskiya a daura min gurjiji ba na gani ba zan iya tahi ba faqala yace wa kai ba qawiyat ala zalika al-bariya to ya ji ka samu karfi kai sata jiya ba ka samu karfi kai sata ba yayin ka ce ba za ka tahi da shi ba falan ma sami'u yayin da suka ji ya kulu suna cewa zalika rarrabuna amma aka dinga dukan makaho da duka ya kai duka ta kama gurin makaho sai ta yi da gurbijin falan ma isa kala kayiman da ya taya tsaye hawal muqidu ila quwwatil kazanati sai yi gurbijin da aka sai aka ce je ku inda ko koyi ku je ayi makahon yadda ake satan mai idan yake dauka haka an sun je mai idan ya nuna yi mai kafan ba mai idan ba kafa shi mai kaban ba ido to ma haɗu zama mutum daya a yayin dare gurdijin makawan yake ɗauka in ya ɗauka sai ya ce ayi nan ayi nan shi yana da hannu an je sai a sata da ya haka ake yi shi kenan a gane barayin ta nan kuma inda kuka koye suka je suka ce ku je ku yi yadda kuka koye kayan suka je aka nuna ga yadda suke ga yadda suke yi fa kana dihikana sai wannan dihikana ya gaya maryama yace kun nizul mali da aka bada dukiyan yadda ake sai aka ce maryamu ki rike rabin dukiya fa qala ta ce inni lama qulul yana ne ba alice ne dan wannan bai qala yace wuli ba niki to ki ba danki mana sai ce fa qala ta ce huwa azau min nishanin ayin dan na ne ba ya fi ku gudun duniya wannan shine mu'jiza na gaba da gani ga annabi Isa dan na Maryamu wallahu ala bi sawabi mu'jizatul ukra sai wani mu'jiza daban qala yace lam yalbis bi qanu an a'rasa ibnan lahu ba dade bai yi wannan bihisanin yake so zai yi auren yarsa fasana lahu idan ya tara idi na ya tara hidima na idi fa jama'a alaihi ali misra duk mutanen birnin misra suka taru wa kana yudimuhum shahrayn yana ce da su abincin anguwan shi wata biyu falamman qara zalika yayin da ya gama wannan zarahu qaumun min ahli sham wasu mutane daga birnin damascus suka kawo masa ziyara walam ya'lam dihqani fihi dihqani bai san da su ba hatta nazalu bi har suka sauka walaysa indahu yawma idin sharabun aran nan ko abin da za a sha babu falamma ra'a isa hikam itimamuhu yayin da annabi isa ya ga wannan sarki ransa ya baci ga yayi baki ba abin da zai basu bizalika da kala baitan min buyuti diqal sai ya ga daga cikin dakunan da dakin sarkin yake fi daga cikin sa jarara akwai jarara fa amara isa yaduhu ala huwaihima sai annabi isa ya sa hannunsa wannan jarara a bakin huwa yamshi yana tafiya fa kullama marar da yadda ya ala jaratan duk lokacin da hannunsa ya bi kanta kaya fice imtala sharaban sai wani abin ya cika da abin sha hata ta alakiru har ya zo ƙarshensa ko yau mai zan ibn isna ahira sanatin lokacin yana ɗan shekara sha ɗaya nan da na aka samu abin da aka sallama bakin nan aka fita a kunyansu mu'jizatul ukra sai wani mu'jizan daban ala wa baina ma isa yal'abu ma sibyan wata rana yana tare da yara bi arar misra a ƙasar misra iz wa saba gulaman minhu ala gulamin akar wani yaro ya zabura akan wani yaro fakata lahu sai ɗaya yaron ya kai ɗaya yaron faja a halahu sai dangin yaron suka zo wadda Allah gobe jami'in su biyana dukkanin yaran da suke wasa a gurin aka kama su duka ya annabi ya zana cikin yara to sai wani yaro ya zabi da yadda ki daya sai daya yaron ya kai gaba daya aka yi kame ba yaron da aka bari a cikin kamun wa fihim isa shi ma annabi isa cikin yaran aka kama shi wa to bihim ila alqali aka je da su gurin alqali fa qala alqali ta man qatala hadha sai aka ce da alƙali ya ce man qatala hadha wa ya kai wannan yaro to ka san mutum mai rahin galihu su yaran da aka masu gaba ɗaya wani yaro ne fa ya zabura ya kai wani da aka zo kame duk yaran aka kame annabi isa yana ciki da aka ce wa ya kai yaran nan kurin suka hada baki suka ce annabi isa ne tunda ka ga shine bako suka zo garin haza qalu suka ce haza wannan ne wa sharu ila isa faƙala da wani ƙari sai alƙali ya ce masa lima ƙasar da hazal gulam me yasa a kai wannan yaro faƙala ya ce a raka hakiman jahilin sai annabi sai ya ce amma kai dai alƙali ne jahili ko jahilin alƙali ya ce jahilin alƙali kana yajibu ai ba haka zaka ce me yasa na kai yaron nan ba ba wannan tambayan zaka min ba kana yajibu an tasalani aqalat qalat aqataltahu amla shin kai ne ka ga yaron nan ko ba kai bane qala da qari sai da qari yace araka za aqala ina ganin ka kai ma abocin hankali ne fa ma yisu muka waye sunanka qala yace iza ibnu maryama qala yace iza ya iza lima qatar da me yasa ka kai kala yace ya jahilu ya jahilan alƙali a bi hada umartuka da wannan na umarce ka ba cewa za ka yi kai ne ka kai ko ba ne na umarce ka da wannan summa da na isa min algulami sai annabi isa ya je kusa da yaron da aka kashe fa kala yace kun bi izinin Allah yaro tashi da izinin Allah hiwan da aka yi sai tashi e bi izinin lahi lazi da izinin Allah allazi yuhiyya izama wa hiya ramin wanda yake raya kahi yayin da tare da dige fasawa jarisan yana faɗin haka shi kenan sai yaron ya mike sai kuwa da ce fa kar ka bari kana malami wata ran ko na abu ya mutu a ce ka tare kai na fina raka azu in bai tayi ba ba shi kenan ba dai ka dan gwada ka ce kun bi izinin lahi lazi yuhiyya izama wa hiya ramin in ka da je yi kenan fan da wajalisa ya bai ta ya zaune wa qala lahu ya man qatalaka wa ya kai ka qala ya qatalani hulana wa hulana da wana da wana ya saka kai wa hasa ibnu maryama bariya min da ne ce wanda kuke zargi annabi isa shi ba shi bane wana ne da wana suka kai fata ajaban nasu min zalika mutane suka yi mamaki wa qatalu qatilul gulam aka kama yaran da suka kai yaran aka kai wa kazan maryama biyadi iza wanda la yace to tunda dana ya gobe da maryama ta rike hannun danta ta kama zama ce zo mu tafi kai nan gurin ba gurin tsayawa bane tunda dai Allah ya kubutar da kai zo mu yi gaba mu'jizal ukra sai wani mu'jizan daban qala wa adar bihi ummuhu ila muallimin yuallimuhu sai maryamu ta dauki annabi isa ta kai gurin malami malamin ya sanar da annabi isa karatu fa qala yace inna rabbi qad aganani an ta'limul muta'allimina yace ni ubangiji na ba ya wadatar da ni ga ilimin masu koyar da ilimi wa qad allama ni tawrata wal injila yace ubangiji na ba da ya sanar da ni a tawrata da injila qala tace sadaka kai gaskiya walakin da kunu inda muallimi khairu min an talahu ma asbiyani amma ni abin da nake gani ka ga da da kake wasa da yaran nan aka kai wani aka yi gari gima gwaran kai ga gurin malamin ya fi barka gurin yaran nan sai ce iya me za ki kai ni gurin malami yace ni da Allah ya sanar da ni a taura da linjila yace ni ma na san haka amma na kai ka gurin malami ya fi na barka gurin wancan yaran da aka yi rigima irin wancan abin da mahaifiyar ta faɗa malam salib ya gaya mana an samu ruwaya daga muhammadu dan baki rahimahullahu qala lama wali da isa alaihi salatu wassalam kana ibnu yawmin yana dan wuni guda ka annahu ibnu share in ya wuni dai fa annabi isa kamar dan wata guda ne falan ma kana ibnu tis'at ashurin yayin da ya kai dan shekara dan wata tara akatu walida da biyadi yana wata tara ne mahaifiyarsa ta kai ya karatu eh wata taran kuma kana so ka buga shi ka gane nawa ne kowane wata daya wata tara din ba wata uku nawa ne ba kwana 90 bane wata uku ba kwana tasa'in ba ne kwana ɗari biyu da saba'in ko ko nawa ne kwana nawa ne ya kama kenan wata uku wata uku kwana tasa'in wata uku kwana tasa'in wata uku kwana tasa'in kwana ɗari biyu da saba'in to ɗari biyu da saba'in ɗin nan ka buga yi ɗari biyu da saba'in sau talatin abin da za ka buga ɗari biyu da saba'in sau talatin za ka buga to eh ɗari ɗari uku to ɗari takwas da goma ne ko to muna zuwa ɗari uku to bari muna zuwa ne ɗari uku da saba'in e kwana ɗari uku da ɗari biyu da saba'in sau yawa a bari magai za mu lissafa za mu hudu da ba gaggawa muke ba ibnu shaharar dan wata guda amma yana girma a wuni yana girma dan wata guda wuni daya to kaga kwana ɗari uku da tasa'in kwana ɗari uku da saba'in sau talatin ba za mu nemi ɗari uku da saba'in sau talatin ɗari biyu da saba'in kai ɗari biyu da saba'in sau talatin sha dubu dubu takwas ta yi ne na farkon da ka faɗa kai eh dubu takwas ko to in dubu takwas da ɗari ɗaya ne ku tsaya duk kwana dubu ku a bar ya shekara uku kwana dubu shekara uku kwana dubu shekara uku kwana dubu shekara uku idan mun ware dubu uku yana ɗan shekara tara kuma idan mun ware dubu uku yana ɗan shekara sha tara in ka gama shekara sha takwas kuma aka ware dubu biyu shekara shida shekara sha takwas ga shekara shida nawa ne shekaransa ashirin da hudu yana dan dan dan wata dan wata nawa ne tara amma girman sa da dan shekara 24 yawa to kaji watan sa tara amma duk wanda ya je shekara 24 to sai girman sa ya kai na dan shekara 24 da haka za ka yi lissafi yawa dan ka gane to mahaifiyarsa sai ta kama shi ta kai yana dan wata tara nan ga kuma irin girman sa mun kawo muku yayin da aka kawo shi shi kenan akatu walidatu biyadi wa jaribi ila kutabu aka kawo gun malamai masu koyar da ilimi wa qadahu bayna dal mawdi wa ga ja nabi isa gaban malami fa qala lahu muallimu sai malamin yace qul bismillahir rahmanir rahim fa qala isa alaihi salam sai nabi isa yace bismillahir rahmanir rahim fa qala al muaddim sai mai koyarwa yace qul abajada farafa isa razo sai annabi isa da kansa wa qala lil mu'dib ya ga malami ya har ta dari amma abaja da yanzu ka san me abaja da fa alawu sai daukaka zai mari annabi isa fa qala ya ya mu'dib la tadribni kai malam ka kiyaye kar ka mare ni fa inni kunta tadri wa illa fasalni ata asfar laka in baka sani ba in kunta tadri in ka sani ka faɗa wa illa fasalni ata asfar laka in baka sani ba tambaye ni ni na zama malamin ka فقال يجي فسره لي تو كفسر من فقال عيسى عليه السلام يجي الالف wannan alifin da ka faɗa na abaja da ala a honi imomin ubangiji ne Allahu na Allah wal ba wannan ba da gaba na aba ai ba hajjatul lahi kwarjinin Allah ne wal jimu jimu da gaba da aba jadin jalalul lahi girman Allah ne wadalu aba jada dal din dinul lahi addinin Allah ne sai ce hawaza da kafa da dazu alhawu hadin hiya jahannama wutan jahannama ce ha wadin kuma hawiya ce ha wawdin kuma wailon ne na ahalin na wazzawu zadin zafir gunjin wutan jahannama ne haɗaya da kafa da ji annabi Isa ce haɗat kaɗaya an sarayar da kurakurai alil mustagfirin da masu neman gafara kalamana da kafa da kalamun lahi gaira makhluqin ai kalamana zancen Allah ba abin halitta bane la mubaddila li kalimati sa'afarsa da kafa da sa'a din kwano ne bisa'in sa'a bi sa'in in ka auna da kwana auna ma wani jazawo bi jazayi abin da kai a saka ma da shi ƙara shata da ka faɗa ta ƙarshihum shi na ta harushihum za a tara su yayin da aka ƙwargane su ai ta jima'ahum za a tara su guri ɗaya faƙala alhulmu wa dubuli ummi sai malamin ya gaya wa mahaifiyar annabi isa ya ce ayatu almaratu ya ke wannan mace kullu biyar da ibniki ki kama hannun ɗanki faqad ulima danki dama malami ne wala hajata lahu ila al-mu'min wannan dan naki fa bai da bukatar malami fa qala fa ibn jubair sai dan jubair ya ji qara rasulullahi sallallahu alaihi yace annabi ya ga mana inna isa alaihi salam arsalahu ummuhu ila al-kutab a wani ruwayi yayin da mahaifiyarsa ya aika shi gurin malamai da ya ta'allama sanada ilimi fa qala mu'allimu malami yace qul bismillahir rahmanir rahim fa qala annabi isa yace wa ma bismillah ne bismillah faƙala la'adari malamin yace ban sani ba ƙala yace albawo sai yace ba da kafa da bihawu lahi kwarjinin Allah ne wasinu sin din da kafa da sana'ul lahi ɗaukakan Allah ne wal mimu mi'ara mumlikatu masarautan Allah ne wallahu ala bi sawabi wannan shine abin da aka yi da annabi Isa yayin da aka yi makaranta mu'jizatul ukra sai wani mu'jizan daban qala al-kasai malan kasai ya gaya mana wanda daga bihi ummu mahaifiyarsa ta tafi da ila subagi zuwa ga masu rini liya'allimuhu sanatun sabaga to tunda wancan zuwa makaranta ya gagara sai a kai ya je a koya masa sana'a na rini fa kaza subagu wa amarahu an yamla'a tugayyira ta fi tugayyira ta kabir sai shi mai rinin yace abin da za a yi wannan rami rami ne ka sani idan ka ciko wannan ramin babban ramin nan aka sa kayan rini aka cika ga irin kalan da ake a nan wannan kayayyakin kuma ga irin rinin da za a zuba a nan wannan jan rini wannan bari aka nuna masa ka ciccika wayan nan ramakan babban ramin nan kuma ga abin da za a zuba a cika wala wala wa azabagan sai mai rinin ya umarce wa mara wa an ya jalabe kulli tayyaran sai ga tuwa yace wannan in ka zuba wannan jan rini zani in wannan ka zuba a nan ramin koren rini zani sai ka takuda wannan duk aka baye kayan rinin kowanne ya zuba iya rami daban to abin da aka gaya masa wani ya zuba gaskiya wa bi tilkar tiya kowane zamani na ala itilafal alwaniha wa barakas aka rarraba masa kayan rini wa karja ila manzili shi mai rinin tun da ya bashi aiki ya koya masa kurin ya tafi gidansa fa amada isa ila taigari wahidin wa mala ma'u annabi isa ya ce wani aidu wahala ne kurin gaba daya ya duba babban rami daya ya danna kayan rinin duk guri daya ya haɗa ruwan ya ce me sai hanya nan ja wannan ja wannan fari duk kayan rinin ya zuba shi a go daya maimakon in an zuba kaga ba kalar da zai fitar dole ja a zuba shi a jan rini fari ya zazzage shi a guri daya duka ya kawo ruwa ya kwaba ya bari yadda aka ce daban-daban bai yi ba ko ba to yake nan daga nan da aka dawo kuwa fi tilkar ta gaya raja ala ibtilaf alwani wa fara'a husiba wa karaja ila manzili fa amada isa ila tigar wahida wa mala mayin wada wa kana jami'i sibaki fa ja'ala bi duk kayan rinin ya dora su a rami ya kura ga kayan rinin daban-daban dama an sa jan rini in an sa nan zai zama ja in an sa nan zai zama kurin ya hada kaya ɗaya duk kayan da za a rana daban-daban ya kwada su a guri ɗaya wawara a jami'in tilka siyaji fi duk kayan ya sa wansa raba ila ummi ya jago mahaifiyarsa falan ma kana min algadi wa shegarin gobe ja su bagu masu rini suka zo ila hannuci zuwa ga kantina rinin su fa nazara ila ma fa'ala isa suka ga abin da annabi isa ya aikata fa qala suka ce ya isa a halakata ni wa absa da yanzu zaka halakar da ni ka bata rigunan mutane faƙala ita ce yasa babu ma dini kai mai rini me ne addinin kan ji annabi isa ƙala ita dini yahudu ni addini na addinin yahudanci ne ƙala ita kul la ilaha illallah wa anna isa ruhun lahi ka ce la ilaha illallah wa anna isa ruhun lahi wa da kala yadda ka bi haza taida wa ka da kullu sabbin ka sa in ka faɗi wannan addu'ar la ilaha illallah isa ruhun lahi kurin ka sa hannunka a cikin kayan duk kayan da kake so ya fito jaja zai fito wanda zai fito kore kore zai fito faɗa haka wa da kane daga fi haji wa gare da kullu zobin alama turidu in yace wannan dama ja aka bani rini ja zai fitar in yace wannan kore aka bani rini da ya faɗi la ilaha illallah isa rasulullahi isa ruhullahi zai fitar kowane kayan arame da yaman ya fitar abin da yake zuciyarsa ya rina haka zai gina fa amana sibago wannan mai rinin ya bada gaskiya da Allah wa bi isa da annabi isa wa da kala yadu wa ka daga kullu saubin alama aradahu qala wa zahara li isa bi misra mu'jiza kai mu'jizan da ya bayyana annabi isa a misra fa ba kadan bane da yawa zakara kabaru zakariya alayhi salatu wassalam sai labarin annabi zakariya dan mahid rus da wannan sarki almaliku ma kana da amr da ya kasance min amrihi daga lamarinsa alal gazayin malam gaza ya ce da mu wannan ma kana min amr isa yayin da lamarin annabi isa ya kasance alayhi salam wa kalamuhu da zancensa ma kaddamna wa abin da muka gabatar watan qasat al asnamu gumakai sun yi kasa da kansu lailatu muwallidi daren da aka haife ja iblis sai iblis ya zo la'anatullahi ila al maliki zuwa ga wannan sarkin fi surati shewa sura na tsoho wa qalu ya ayyuhal maliku ya kai sarki inna laka indi nasiyata ni na zo zan ma nasiya fa akalli mai amma ya zama daga ni sai kai fa kala bihi da iblis da wannan sarkin suka zauna wa qala sarkin yace ma nasiya duka me nasiyar ka qala yace kad balagaka ma kana min sha'an al-mawludi ka ji labarin yadda lamarin yaron nan ya fara tasowa allazi takallama fil madi wannan yaron da yake magana zanin goyo qala lam yace gore qala yace wa qad ra'aytu ma hala bil kaga abin da ya sauka guma kanka ba mina shumi maulidi a wannan ba dalilin canfin haihuwansa ne wa inna hu la kaliqun ya cancanta ba an yi shamal arab kullu abi in aka yi wasa ban ka bar hiba wannan yaron ba zai gaji duk duniya ya zama nasa ba ku kuma ba sarakuna ba wa anta fala yamkanu ka qatalu yanzu kai ba yadda za a yi ne ka je ka masa aika aika al'ana li khuruji min biladika ka kore ya bar garinka wa ra anta balu amran ina ganin ka aikata wannan lamarin ya ta shamun nasa bai sabai wanda a dalilin sa zai zame ma can fi jihazul maulud wai inuka la qadar in dai zaka kai hidin ni zan taimaka ma ji shedan wa anta ma zalika tadlibuhu ka neme shi fa in zabarta bihi in Allah ya za ka kama shi a hannu to shawara da zan baka fazba hu ka yanka shi alal malikun sai zargin yace faman da zai ra'aytu fali amri yanzu ya kake ga wannan lamarin na laƙar wa ƙafi nafsi inni la kalifun an ya kona inda ra'ayi wannan ra'ayin da wannan makirci da kamun anya zai yoyu ala yace tazaba wal alwalidan ai yanka yara ne kurin ya kama zamanin yanka yara ne yanzu fa inna zalika bi bugurihi ila nas idan yaro in ka yanka yaro ɗaya duk yaron da bai yarda da abin da kai ba a yanka sauran yaran ma wa da sha'amu nafi fa yakuhuna amruhu daga nan ne zaka yi lamarin su قال لقد اتيت بالامر على وجهه lalle ka zo da lamarin da ya dace wa mara bi zabail walidan min sunnata ni sarki yace wannan shekara na bana yanka yara kur fa ma duna huma kuma bayan ko ka zabo yace ai ba ma sai an samu annabi san ba kurin a ce a fara yanka yara an ce bane shekara yanka yara ne hima yana ci ko ka zabo yanka yara ya faru fi sibiyani daga yara kanana na bani isra'ila qala thumma talaqa iblis sai iblis ya tafi ila majalisa bani isra'ila zuwa ga majalisan bani isra'ila wani wadihim ya kira ya kula ya ce alfahiyatu ya ce yana gaya musu ya ce wannan alfahiyan da ya same ku ba ya faɗi maganar da bai dace wacce maryama wa kazafiya yayi wa maryama kazaf da zakariya fa'ara bi zalika li kiyari wa yabuhu bi hidan ya dinga bayyanawa ga abin da aka yi ga abin da aka wa isra'a li shararihim hatta shahadul fahishatu abin har ya fara daidai da ana kama cewa ya annabi zakariya ne da kaza kaza aka dinga magana falan mara a zakariya zalika aka dinga dangana fa shedan ya samu hanya ai wannan yarinya da ta samu jiki ba ta da miji ai kaza kaza sai ya kama sunan annabi zakariya kurin ya yada garin yace zakariya ne ka ji dalilin fa kai zakariya kenan wanda bai sani ba dan yaji an ce me yasa aka yi annabi zakariya ga dalilin da shedan ya kirkira to da bala'i ya kai bala'i fa falan mara zakariya da annabi zakariya wannan masifa ta kai masifa haraba sai gudu wa da ba wasu fa wawaye mutane suka dan gaban annabi zakariya wa shararuhum da ashararun wa sallaka fi wadi kasiran nabati yazo ya ga wani kwari mai yawan tsiri hatta idza ta wasadal wadi yazo tsakiyar kwarin in farajallahu shajaratan sai wata itaciya ta tsage fada kala annabi zakariya ya shiga ciki wa qabala qawm fi dalabi mutane suna kokarin ina zakariya yake wa iblis ya kadima iblis ya fice gaba ina ku zo ku zo ku bi ne zan kai ku gun zakariya ku zo ku bi ne masifa kurin inda ka jance masifa to gata wa iblis ya kadima hatta auqabahum har yazo ya tsaya gaban ko huwa fi jarir yana itaciya wa qad izhamat alaihi fa share ilan bi kadiya yace wannan itaciyar ku kundule ta kurin fa kada summa qala lahum sai ya ƙara ce musu ai alhukubatu wani kali a balagun ai hukuba da azaba ya fi wannan fi haza allazi aurasa abin da yawa iyayenku ai ya fi wannan aurasa a bawa kuma ɗayi biyu ibrahim wa isyaq wa yaquba wa zuriyatu min ba'dihim alfariyatu yanzu wannan abin da ya faru aka yi wa yarinyar nan yanzu ba kunyata da iyayenku sa annabi ibrahim ba yanzu iyayenku sa annabi isyaq ba su kunyata ba sa annabi yaquba da zuriyarsu duk ba ya kunyata da su ba to kar ku bar shi har daga jalikatul awon na shari ko ku kai yi ko ku tsaga yi da zarto gida biyu fara fa share ilai ce a a bi na shari a tsaga yi gida biyun yafi fa na sharu suka kama na zakariya suka tsaga yi nisfai ne da biyu summa in sarahu anu suka na suka juya suka bari aikin shaidan ne wa gaba anu iblis la'anata la iblis ya buya cikin su wa ba'atha Allahu ta'ala al malaikatu sai da aka ga aka tsaga na zakariya gida biyu aka bar shi manzo sai Allah ya aika masa mala'iku fa gasalu zakariya mala'iku suka zo suka yi wa annabi zakariya wanka wa sallu alaihi mala'iku suka masa sallah salasata ayyamin kwana uku summa dafanu sannan suka binne shi mala'iku su zo su yi sallah su tafi kwana uku aka yi ana masa sallah wa dafanu sannan aka binne annabi zakariya wa ga da kila bi magatar zakariya wasu malaman suka ce hakan shine bayanin da aka yi akan kai zakariya duk da ma wasu hanyoyi na wasu malaman sun zo ruju isa wa maryama alaihi salam min misra annabi isa da mahaifiyarsa dalilin da yasa suka bar misra kuma suka sake dawowa baitul maqaddas qala al-qasai malan qasai ya ga amana yace qala wahab wa qamar maryam wa bana isa bi misra maryamu da danta da danta annabi isa sun zauna a misra isna ahira sanatin shekara 12 suka yi hatta halaka Allahu malikun hidrus har wannan sarki hidrus ya rasu قال وهو الله تعالى الى مريم الله ya wahayi ga Maryamu bi wafati da maliku aka ce ai wannan sarkin ya rasu wa amara aka umarci ta an tarbi ila biladi hadi sham ta koma can lardin ta na Syria fa ja Yusuf an-Nijari Yusuf an-Nijari yazo faraja biha ya koma da Maryamu zuwa Syria falam ta zal iya wa ibn wa da ita da danta yaskuna ne suna zaune bi jabal al-kalili a wannan dutsen nan na Annabi Ibrahim bi ƙaryatin alƙarya yuqalu laha sunansa nasiriya nasirat wa biya samaitin nasara da wannan dutsen yake ambatansa da nasara sunan dutsen nasara nasirat to yasa maryamu tana zaune tana ibada wannan dutsen nasirat din shi yasa to su ma sauran wanda suka yi imani da annabi isa suke gurin wannan dutsen shi yasa duk mai zama a dutsen sunansa nasara dan ka gane nasara wanda yake zaune na wannan dutsen wa da wannan ibtidatin nasaraniya anan ne aka fara addinin nasaranci qala thumma awha Allah ta'ala ila Isa Allah ya wahayi zuwa ga annabi Isa ba da an tamallahu salasuna sanatan bayan ya cika ɗaya shekara talatin an yi bari ga ilan nas ya fito zuwa ga mutane wa ya da'uhum ila Allah azza wa jalla ya kira wasu zuwa ga Allah wa anzala alaihi injila Allah ya sauke masa injila fa kana yasiru fi biladi yana tafiya garin raka wai da unnasu yana kiran mutane ilallahi zuwa ga Allah azza wa jalla wai ragabahum yana kwadaitar da su fi ma inda hum ga abin da inda hu annan abin da ke nan gare su wai zahirihim yana wato gudar da su fi duniya a duniya wai rubu lahum al-amsal yana buga musu misali wai da wil marra yana wa marasa lafiya magani wa zama da masu shamajika yau wai rubu al-akmaha yakan warkar da makawo wal abrasa da bai barasa fahayen nasa Allah ya dinga raya mutane ta sanadiyarsa wa sakanu ile mutane suka nutsu wa kasar idiba wa mabiyansa suka yawa hatta imtana wa ala amru lamaransa kuma har ya ɗaukaka sun ma hayala mota har ya zama yana raya mace bi idan lahi ala wa rubba ma sabari wa ita ma alaihi min al-marza sai a taro mara lafiya da yawa wa zamani da masu shamaji kafi satin wahidatan a lokaci ɗaya kam suna alwan zai warkar da mutum dubu hamsin faman a ɗaɗa minhum an ya balaguhu balagahu duk wanda yake da iko ya kai sai ya kai wa man lam yaqdi wanda ba yi da iko ala zalika wanda zai iya zuwa gonsa ya zo da gaba wanda ba zai iya zuwa ba a taho sai a zo masa isa yamshi ilai wanda zai iya zuwa gonsa ya je wanda ba zai iya annabi isa sai ya je gurin wa inna ma kana yudawihim yana musu magani ne bidduwa da addu'a bi sharadal imani da sharadan ban gaskiya kabar lahawari ne sai labarin hawariyawa hina isa bau isa yayin da suka ba annabi isa alaihi salatu wassalam wa amanu bihi suka ba da gaskiya da annabi isa malam kasai ya gaya mana rahimahullahu wa marra isa ala qaumi annabi isa ya zo zai fice da wasu mutane ya sai duna sama ku suna farautar kifi um arba'ata su hudu ne sham'unu akwai sham'unu wa akil lahu da dan uwansa ismuhu sunansa indriyus wa yaquba da yaquba wa yuhana da yuhana fa wa'azahum ya musu wa'adi wa zahadahum fi dunya yasa su guji duniya wa wa'adahum aljanna ya musu alƙawari da aljanna wa na'imuha da niman aljanna fa amanu bi suka ba da gaskiya da wata ba'u suka bi shi qala wa marra bi da'i bata ukura yau zai fice da wasu mutanen daban fa wajadahum ya same su ala naharin akan korama ya ga siluna siyaba minhum suna wanke tufa daga cikin su akwai luka akwai tuma akwai marƙushu akwai yuhana wa kawani da yan uwa lahum guda biyu siriyani yara wanda suke yan uwa lam yablu gulhurma ba su kai balaga ba a duma ɗaya sunansa shamun wal akaru ɗayan sunansa yaqub wa kila bi asma'im a sunan su wasu malaman suka ce ma ko da wani haka ne fa qala lahum isa sai annabi isa ce ya qaum ya ku mutane innahum guduna tafsiruna hadhihi siyabi kuna wanke wannan tufafi wa tanzihuna kuna tsarkake ta min awsaqiha daga barin daudan sa falima la taf'aluna zalika ma qulun me yasa ne ba ku wanke zuciyanku kamar yadda kuke wanke tufafi sun makara yace inni rasulullahi ilaikum jami'a yace ni manzo ne na Allah izuwa gare ku baki daya wa basharahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana ba ku labari da manzon Allah fa qala yace mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad ina muku albihir da manzo wanda zai zo daga bayana sunansa Ahmad qala fa amanu bihi ku ba da gaskiya da shi wata bahu in yazo ku bihi wa kanu kulluhum isna ahira rajulan gaba da su goma sha biyu arba'ata minhum hudu daga cikin su kanu si sayaduna sama kuma masu farautan kifi ne wa samaniyata yaghziruna siyama mutum takwas suna wanke tufafi wa kana min al-qassarina mawanka ne rajulan asfala nari a kuma wanka guda biyu daga karkashin ƙoramu yuqal da sunansa yuda lam yasma kalam ba saba jin zancen annabi isa ba falan ma ra'a ashabahu yayin da suka ga mutanen sa ita ba suka bi da yi gabi suka rike su wa huwa alladhi ne wannan irtar da wanda suka rida ba da zalika wa dalal yahudu ala isa wanda suka nusar da yahudawa ga annabi isa fasaru bihi qabla irtidadi salasa amma kafin su rida suna tare da annabi isa zakara kasayasu wal ayatul mu'jizati za ku ji kususiya da ayoyi na mu'jizozi alladhi azhara Allah ta'ala wanda Allah ya bayyana yi ala yadda Isa alaihi salatu wassalam ba da mabasihi bayan Allah ya aiko shi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce idza qala Allah yayin da Allah ya ce ya Isa ibnu Maryam udhkur ni'mati alayka ka tuna da ni'mati alayka wa ala walidika da kuma mahaifiyarka iz ayatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala wa iz alamtuka al-kitaba wal hikmata wa tawrata wal injila wa yatakallamu min ad-dini kayatu dairi bidini fatan faku biya fatakuna da'iran bi idnillah wa tubrihu lakama wa labraza bi idni wa tugrijul mauta bi idni to udu kun za mu baka labari ni mace alayka da kafa da qala al-hasan mala hazan yace zakara ni mato an bata nima nan shakara ha godiya ne wara da bi qaulihi ta'ala ana nabi da fadan Allah udu kur ni mace alayka ai ni mace da kafa da ka qaulihi ta'ala kamar fadan Allah ne wa in ta'udu ni imatullahi la tuhsuha zakaraha ta'ala an nemi fa qala yace iz ayatuka bi ruhil qudus wa ayyadnahu hi kuma ka fassara da bi ruhil qudus wa qad lahu fi ruhil qudus malamai sun yi sabani a ruhul qudus ma huwa mene ruhul qudus nan fa qala rabi ibn anas malam rabi dan anas yace huwa ruhu allazi nafa fihi shine ruhi rai wanda ake busawa araba huwa wanda ake raba shi subhanahu ila nafsi tukarrima raba wanda Allah ya kansa ai karramawa ne wata kasizan da ke buwa nawo kaman ka ce ruhul lahi dan ai kaman ka ce baitul lahi da haka haka ko kuma ka ce hazihi naqatul lahi to ka ji rabawar kenan rabawa ne na girmamawa wal qudus din huwa Allah ta'ala ne Allah ai badali ne alaihi qawluhu ka ce wa ruhun minu daga ce wa ruhun minu shine ruhul qudus wa qawluhu ta'ala ya fa nafaqna fihi min ruhina wa qala al-akhar wasu malaman suka ce arada ta'ala bil qudus a dahara ta tsarki ne yani ar-ruhu dahira rai tsarkakeke sun yi ruwa wa an amince da ruhi kadaman da can li annahu lam taramanahu aslabal fura da dan ba raƙoyi daga tsatso na mazace ba ina ma kana amran min Allah ta'ala dan lamari ne daga Allah wa qala sadi malan sadi ya faɗa da malan kabu yace ruhul qudus arul qudus na huwa jibril hina jibril wa ta'yidi isa bi jibril ai ana karfafa annabi isa ne da jibril alaihi salatu wassalam huwa annahu kana rafiquhu shine abokinsa wa qarinuhu yana tare da shi yuha ilai yake wahayi gare wai iru yana taimakansa wa yasiru ma huwa yasu ma sara duk inda ya je nan za su fi tare ila an sa'ida bihi ila sama har zuwa aka hawa da yi zuwa ga sama wa qala sayyid ibn jubair malam sayyid dan jubair ya gaya mana wa ubayd ibn umayr huwa ismul lahi azam aka ce ai ismul azim ne wa bihi da wannan kana yuhiya da mauta yake la ya mace ce wayuran nasa tilkar mu'jiza da mutane suke ganin wannan mu'jiza wa idza alamtuka alkitaba yani ai wa idza alamtuka alkitaba dinnan alkaddu rubutu ne wal hikmatu kuma da aka fada a qur'ani ai al ilmun wal fahm ilimi ne da fahimta wa tawrati wal injili da ka fada kana ya qarawa kuma min himzihi yana karanta su ne da hadda da ka wa qawluhu wa idza tagalugu min at-tayri ka ya at-tayri bi izni fatan bugu ziya ba ta kuna da'iran bi izini din nan ai ta galugu din nan ba wai halitta bane ya ja'alu tasawwar yana son yayi ne dan gyara yi wata kadiru ya kaddara yi mina tsayin ka ya ce tsayin da ka faɗa ai ka surata tsayin fa kana isa ya sawwara mina tsini sai annabi isa ya suranta daga tabo ka ya ce tsayin yayi kaman kamannin tsuntsu suma yambu gubi in ya boza bai suru ɗairan sai zama ya tahi bi izinin lahi ta'ala da izinin Allah qalu suka ce walam yakhluq gairar kufashi amma baya wani abu fa sai jemage wa yana ma kun sabil kufashi dan an keba ne da jemage li anna akmalu dairi karka da wai daya jemage shine mafi cikan tsuntsu a halatta fa yakunu ablam shine kaiwa mutuka bil qudrati a iko li anna laha sadai ya domin ita jemage tana da nonuna wa sunanan tana da haƙori wa hiya talida tana haihuwa wata hidu tana haira wata daharo tana tsarkaka qala wa abu abu yace kana ya iro ma daman nasu yanzu in dai mutane suna gani to yana tashi sama fa idza gaba an ayunihim idan ya fago gabarin idanun mutanen saka da mai da zai fada mace le ta mayyaza domin a mayyaze filul kalki ga aikin halitta min filin lahi daga aikin Allah wal ya alama domin a sani annal kamalu lillahi azza wa jalla kana ga Allah wa qawluhu ta'ala wa tubrihu lakama wa labrasa bi idni da kaji an fada al akamahu a alabi wuri da a'ama wanda aka haife yana makahu wa lam yararau bai taba ganin haske ba kadin koda yake qalu suka ce wa lam yakun fil islam akamahu ai a musulunci mu ba mu san wani mutum wanda yake akamahu ba wanda bai taba ganin haske an haife makahu ba gaira katada sai dai katada wal abrazu yugo barazu allazi bihi wala wanda yazo da wani alama na jinya wa kana galim sau da yawa yakan zo ala zamani isa a ɗayibu a zamanin annabi isa don abin da ya fi jin a ɗibu babu kamar likitanci farahu mullahu ta'ala mu'jizatu min jinsi zalika sai Allah yake nuna musu mu'jiza ta wannan jinsi qala abu isa ga sa'alabi malam baban isa ga sa'alabi ya ga mana rahimahullahu yarwi an rawaito anna isa alaihi salam marra bidirin ya zo zai fice da wani hasumi a bihi umyana akwai makabi faƙala ya ce ma haulaye aka ce menene wayan nan faƙila aka ce haulaye ƙaumin ɗilibu lilƙarayi mutane ne masu neman hukunci faɗan mai su a yunuhu Allah ya shafe idanunsu da aidim da hannayen faƙalar ya ce ma da akum ila hada ku me ya sa ku izuwa ga wannan faƙalar suka ce kifina aqibatul qara'i muna jin tsoron hukunci ne fasalana bi an wuzina muka aikata wa hannun ma tara abin da kake gani fa qala yace antum ulama ku ku malamai ne wal hukama da masu hukunci wal ahbaru da malama na ahbaru wal afari amsahu bi aidiku ku shafe da hannayen naku ayuna kun idanun fa qulu in za ku shafe ku ce bismillah fa fa'alu zalika suka aikata fa idahum jami'an yubsiruna sai ga su dukkanin su suna gani to ma tsaya nan ko akwai wanda aka musu gobarar na waye malamin su ne to su zan nemi wani abu ba su malaman aka yi gobara ko wa aka yi gobara sai rihi da wani allazina ayahum isa wanda annabi isa ya raya su bi idan lahi azza wa jalla qala laka sai malan ka sai ya faɗa wa qala wa malan wa ya faɗa sai da dai fatin min bani isra'ila an tambayi wasu jama'a daga bani isra'ilawa ne suka tambaya isa ibn maryam alaihi salam an yuhiya lahum sama ibn nuh annabi isa ya raya musu sama dan gidan annabi nuh wa qala suka ce uhiya lana sama ibn nuh ka raya mana sama dan annabi nuh li yukallimuna dan ya mana magana wai la idan ba haka ba in dai baka raya sama ya mana magana ba katalana ka za mu kashe ka wa in fa'alta idan kuma ka sa sama ka raya ya mana magana fa'al da aman na bika za mu bada gaskiya da kai wata ba na ka za mu bi ka fa Allah ta'ala ilai sai Allah ya masa wahayi nadihi salasa marrati ya kira ya sau uku fa innahu sayaji ka zai zo gunka ya ji ka zai amsa ma fa kama isa ala kabari annabi isa ya tsaya kabarin sama wa nadahu salasa marrati ya kira sau uku yace ya sama bunu nuhu qum bi idnillahi sama dan gidan annabi Nuhu tayi da izinin Allah fa qama fi salisati ana uku ya tayi wa huwa ashmadu ra'asi kansa busu busu walli ya tadige masa har ya fara farfara fa qala lahu idza yaji a haka za mutu abir ras ina tambayan ga dama da farin kai haka da farin gaye ka mutu walli ya da farin gemu qala yace la ba da farin gemu na mutu ba walakin nan samitu ni da haka naji kiran ka ne fakifta nake jin tsoro an ta kona alkiyamatu ko na dauka tayin kiyama ne fa mashitti shine kaga wannan farfaran ya bai bai kaina fa kabar alqawma ya ba mutane labari bima araduhu da abin da yake nufi da wa kallama hu ya musu magana suma radahu isa ila kabari alai isa yace to kuma kabarinka wa ma amana bi isa min amma cikin mutanen nan da haka ya haka ba kowa ne suka bada gaskiya da hima illa qalilun sai da yan kadan daga cikin sa qalu suka ce wa mimman ahaya Isa ibn Maryam yana daga wanda Annabi Isa ya raya akwai Aziru wa kana siddiqan lahu abokin sa ne fa arsala ukutu ya aika yar uwarsa ila Isa zuwa ga Annabi Isa inna akaka Aziru ya mutu aka ce Annabi Isa dan uwanka Aziru ya mutu fati ka je gun sa bane wa kana bainahu wa bainahu tsakaninka da hi wa baina an yasili ilai ka je ka sada zamanci tsakaninka da kai da hi ban salasata ayyama tafiyan kwana uku ne fata wa annabi isa ya je gun wani dan uwa na ko wa sahaba hu da almajiran rafa wajadu kada mata manzo salasata ayyan sai aka same a ya mutu ma da kwana uku ne daidai fa qala li ubdi ya ga yar uwarsa yace inda ligi bina ila kabari mu je kabarin dan uwan na mana ban da labdu ma suka tafi ila kabari zuwa kabarin aziru huwa bi sakaratin mudabi da an sa ya wan dutse ya rufe shi fa qala isa sai annabi isa ya ce allahumma rabbus samawati sabai wa rabbul ardi sabai yace Allahumma ya ubangijin rabbin samawa da sama kai ne ubangijin saman bakwai wal arzina saboda kuma kasan bakwai innaka arsalta ni kai ne ka aiko ni ila bani isra'ila izuwa ga bani isra'ila ad'u na kira su ila dinika izuwa adininka wa gabartuhum na ba su labari anni uhuyal mauce ka ba su labari ni ina raya matacce bi izinika da izininka fa haya aziru Allah ka raya aziru faƙama azirin sai azirin ya tayi wa audajuhu taqduru amma nan jijiyoyin nasa duk suna daga da ruwa dan ya fara ridewa haka da min kabar ya fita da kabarin sa wa baqiya wa walaihi lahu daga nan kuma ya wanzu ya karkade jikin sa ya fito je ka gida daga nan mara ka haifar masa da yaya in qalu suka ce wa man ra'isa alayhi salatu wa salam bi rajulin jalisi annabi isa ya tada wani mutum yana zaune a kabarin a kabari wa kana yaqsirul maruru bihi yana ana yawan giftawa a jegunsa fa ya jiri jalisa inda wuce sami yana zaune a gunsa fa qala lahu yace ya abdallah araka taqdirul qu'udu sai annabi isa ce ya kai bawan Allah ya nake ganin ka kana yawan zama ala hadal kabari ga wannan kabari fa qala yace ya ruhul lahi ya ruhul lahi imra'atu kana li wallahi mata ta ce ko kana fi jamaliya ga mata ta kyakkyawa ko mu babu katuwa ina jin dadin zama da ita ki ta kai ta kaza da kaza irin zaman wali inda hawa ya zangaye ta je lahira kuma na ba ta kuɗi na wani ajiya wallahi ta mutu ni ban san inda ajiyan yake ba faƙala isa annabi isa ce a tu hibu ana ad'ullah ta'ala kana so ne na roƙi Allah fa yuhiya Allah ya raya ma matar ta ta qala na mai ce kware ba ta wurin sai alwala isa annabi isa alaihi salam wa salla raka ta ne sallaci raka guda biyu wa da Allah azza wa jalla ya roƙi Allah fa idza aswa da karkare da sai ga wani bakin abu ya fito min kabari da kabarin ka annahu jizun mota rugun kaman wani bagajimi ne wanda aka kona shi fa qala ya ce man anta waye kai qala ya ce ya rasulullah ya manzan Allah anabi kai waye da ni ina cikin azaba Allah manzo 430 ni shekara na 400 na cikin azaba falan ma kana hazi sati yanzu a wannan sa'a ne kila ya ka ce ajib na amsa maka fa ajib ta shine na amsa ma sun makale ya rasulullah kada marra alayya min al alam al azab wallahi an fice da ni tarar da nan azaba kala kala ma in rada ni Allah ila duniya a ɗaya to ahadan in dai da Allah zai mai da ni duniya zan yi alƙawari da Allah illa a fetu ba zan saba masa ba fadullah ne ka roƙa min Allah ba ka roƙa min Allah anai isa yau shekara na ɗari hudu ana min azaba garin asa da matansa ya ba matansa aka tayar ba shi ya ja zauna wani kabari ya ɗauka na matansa ɗari hudu ya ce ka roƙa min Allah ba azaban da ban gani ba ka roƙi Allah da Allah in ka roƙi Allah na koma duniya ba zan saba masa ba faraka lahu sai tausayi ya kama annabi isa wada Allah azza wa jalla ya roki Allah sun makala ya ce imri ya ce to shikenan da ya roki Allah ya ce shikenan tafi gidanka daga nan ya je gidansa famara ya shuɗe gidansa faƙala sahib da kabari sai wannan mai kabarin ya jaru zulla la kada galatu bil kabari ya ce wannan mutum wallahi ba shine mata na ba ni wallahi kuskure ne ai ba kabarin mata na nuna ba ina ba kabar wa za ce wannan ne kabarin ba wannan da ka tada wannan ne kabarin mata ta hi wancan da rabon a tada hi ya tahi yi kenan mutuwan da bai ba kurin ya shiga duniyar ka shekara ɗari hudu yi garin a tada matar wani imratan sai ga wata yarinya ta fito shabata mai kuruci a jika jamilatan kyakkyawa fa qala lahu isa annabi isa ce a ta ribuwa ka san ta qala lahu ce hadi ita yana ga ce wala wala ita ce matata wala ita ce fa da isa hatarar da Allahu alaihi annabi isa ya roki Allah Allah ya mayar masa da matarsa fa akalar rajulu biye da ya mutum ya rike hannunsa a ta in ta ila shajarati suka je karkashin wani mutace wannan ita ce matar ka to yake nan ka ba hannun da ku tafi mutum ya kama hannun matansa suna tafiya suna tafiya ila shajaratin suka je wani dausayi na itace fa na matatuwa shi da matan shi ma ya gaji ya kwanta barci ta kwanta barci wawara rasu hijira ya dora kansa a cinye matar fa marra bihi ma ibnu malikin sai wani dan sarki ya zo ya ga mace kyakkyawa ga wani miji ya ɗora kansa a kanta wani zara ilaiha wani zara ilaihi wa ajaba kullu waye da minhu ma bi sahibi kowa ya mamakin kowa fa shara ilai bawa da ra'a su zaujuha ala shajarati wan ba'dat ibnu maliki ita matar a ba barci take ba idan ta bihi mijin yana barci da ya kalle ta ta mamakin dan sarki shi ma dan sarkin ya mamakin ta tace yaya za a yi ke da yi da ɗan sarki suka kama hanya suka tafi shi miji yana barci matar ta sa aka ɗauke cinyar cinyarsa aka sa baga jini kurin ɗan sarki ta ya kama ta suka tafi shi yana barci ba musayin da za a yi ba bari mu ji gaba kaɗan wasu ya gaza zaujewa mijin sai ya farka da ya farka faɗa da ya ta iya zauna waɗa laba ya nemi ina matarsa take fa duk da alaya sai rike bin kafarsa ake hine da yana bin kafar fadraka ha malin yana gudu sai da yasa wata allaka biya ya je kurin ya rungu mata ya rike wa qala yace imraati mata ta ce wa qala al fata sai wannan yaron yace a a ku yanga ta ce wannan ba matar ka bace ku yanga ta ce fa bayyana ma kazalika ana cikin haka idan dala isa sai annabi isa ya zo ana rigima fa qala rajul sai mutum yace ya isa wa kansa alai kisatu ya bada labari ga yadda muka yi ga yadda muka yi annabi isa da yarinya nan wai yanzu ya ci yarinya nan ku yanga saki fa qala la annabi isa annabi isa ce mata kule na ke yanzu ke muke jira ne kika ce kala ta ce ana jariya ta hada sai ta ce ni wallahi ba matar wannan bane ku yanga wannan wala arihu hada wannan bai ce wallahi ni ban san shi ba kin zo daga lahira kina munafiki faƙala la isa annabi isa ce ni da naje na tahe ki muka je kabarin ki muka tare ki ce baki san wannan ba faƙala la isa ce rudi alaina ma alaina to ki ba mu abin da muka baki abin da muka baki ki biyar mana kala ta ce kada ba na aikata fasa ka dak makana mai da sai ta samu ta fada kuran ta mutu dama ba mazan naki da muka baki sai ta fada ta mutu faƙala ya ce jahalar aitu rajula amma ta wallahu kafir ya ce ka taba ganin mutumin da ya mutu kafir suma ba su fa amana ba da gaskiya wa har ra'aytum imra'atu amata Allahu mu'minatu suma ya hafa kafara ita wannan wannan wancan mutumin abin mamaki annabi ya ce to kaga abin mamaki ya ga mutumin nan kaga wannan mutumin mai kaman bagajin da na tada shi yace kaga kafir ya mutu amma da Allah ya rubuta Allah ya dan aljanna ne yace kaga ya zama mu'min ita wannan matar mu'mina ta mutu amma da Allah ya rubuta kafirin ne daga baya ta kafir sai kuma ta zama kafir ana lahira aka tada ita tun da dai kafircin ne ta mutu mumunin ma sai da aka tada ita ta mutu kafira fir ta ce bata san mijinta ba wa min ma ahyawu isa bayan nan ila yau wa marra bi mayitin ala sariri wani mutum an dauke a makara ana ficewa ana ficewa a makara fa da aisha la ta annabi isa ce kai ina za ku je ce wallahi mutum ne mutu za mu kai makabarta ta annabi isa ce ku tsaya ne zai annabi isa sai addu'a annabi isa ya addu'a yana yin addu'a fajarin sarmai to ana tafiya sai makaran yake motsi har mutum ne ta iya zauna sai ta iya zauna wannan zara sai a naki rijali kudin da ya tsalle sai sauka wuyayen mutane farau sarab sai ga mutum ya sauka kowa sai jefar da maka sai gudu wala bisa siyabo ya ce amma riga na zan sa wa mana sariru ala unqihi da mutane suka jefar da yasa rigan sa yace bari dau makaran ne mayar inda kuka dauka ya saba makaran da kansa yayi mayar inda aka dauki makaran wala ja ila ahlihi ya komo gidansa wa baqiya walad wa wuli da lahu yayi ta wanzuwa ya zauna har aka tarfa masa yaya wa mai man hayawu isa yana daga wanda annabi isa ya raya bi idnillahi ta'ala daga idnin Allah ibnuhu ibnata aziru dan aziru kila lahu aka ce a ta hayya wa kada matal bil amsi jiya jiya fa ya mutu fa da Allah azza wa jalla fa ashad wa baqi wa walida hi ma ya dade a duniya haka ta yi ba masa da malan ka sai ya ba mu labari wasu ala banu isra'ila isa alaihi salatu wassalam banu isra'ila suka tambaya annabi isa an yuhiya lahu uzairu ya raya musu uzairu fa qala yace idza masu kabarin ku je ku nema mana kabarin uzairu falta masu aka nema fa waje rufi sunduki min hajarin aka same da sunduki na hajar na dutse fa alidu suka garfama gare ya yaftahu babu aka kokarin bude kofar sundukin ya kasa bude ba wala masa yi zalika farajahu ila isa annabi isa ce mun same amma mun kasa bude a dakan dama na dutse wa akbaru annahum ajazu sun gajiya lam yakriju min qabri ban fada ya kabarin sa ba fa da'ahu fa adahu ma'u fi ina isa annabi isa ba su ruwa ƙwarya wa qala yati irahu in kun je ku yayyafa wannan ruwan bi hadha lamai ku yayyafa ruwan adakan nasa fa innahu yanfati ku zai bude wanda lako suka tafi wannan rahu bi aka yayyafa ruwa fanfata dabiqu sai wannan ruwan ya bude fa qamahu isa sai afka fa qamahu isa ya bai da gaba annabi isa fi aka fani alkabalan fa naza anu ya cire suma ja'ala ya ruhu jaza ana yayyafa a jikinsa bilma ya ruwan wala hamu wala man sai ya tsoro wa sharuhu wa mai yanzu ruwan take suna gani sun makara isa annabi isa ya ce ya uzairu uhuyi bi izinin ta yi da izinin Allah fa idza huwa jalan sai ga uzairu yana zaune da uzairu yana zaune fa qalu suka ce ma shahatuka ala hadar rajulin ne shaidan ka ga wannan mutum fa qala uzairu yace ashhadu annahu ruhullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa annahu abdullahi wa nabihi wa ibnu ammatihi qalu suka ce ya isa ud'u rabbaka ka roƙi ubangijin ka yuhuyi ya rayu da na gare mu fa ya kunu na bayan azhari na ka sa ya zama yana tsakanin mu mana ka bari mana ya rayu fa qala isa ya ce rudu ila kabari ya kuma da ya kabarin fa inna wa in ka da rizqu arqin sa yayin ki wan qara ajru ajalin sa ya